الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata a yau muna sha bakwai ga watan safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya dace ma sha uku ga watan tara shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wato wannan littafi mukaddima ta risala ta ibnu abi zaid al-qirawani ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wayin la'asar karfe uku da rabi ba a kowane lokaci ba ne ba uku da rabi a yanayin mu a nan lokacin la'asar yake shiga musamman a lokacin rani akwai lokacin da karfe hudu saura minti biyar lokacin la'asar yake shiga har ma wani lokaci hudu saura minti uku kaga irin wannan lokaci duk wanda ya yi sallah ta la'asar uku da rabi ko uku da minti arba'in ko uku da minti arba'in da biyar kai har ma ka kai uku da minti hamsin ya yi sallah ba a lokacinta ba don haka bibiyar lokaci wannan wajibi ne ba a tsaida sallah kawai kullum a lokaci guda kamar yadda za ka samu wasu masallatai a kullum su la'asar uku da kwata wasu uku da rabi ba bambanci tsakanin rani da damuna don haka waɗanda suka mafi dacewa su masu yi hudu a kullum to wannan su lalle a yanayin anan sukan yi sallah a lokacinta illa kasancewar ya kamata a bibiyi lokaci in ya rage a rage in ya ƙaru a ƙara kamar yadda sauran salloli suke canzawa musamman magariba da asuba to ai ya kamata sauran salloli su ma lokacin su ya canza to amma yin la'asar a karfe uku da rabi a kowane lokaci to wannan akwai lokacin da kwata-kwata an yi sallah kafin shigar lokacinta yin sallah kafin shigar lokacinta ku haramun ne in an yi bata yi ba domin sallah ba a binnanta. darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala bayaninmu ya gabata akan ko kuma mu ce mun tsaya kan wata mas'ala daga cikin mas'aloli na aƙida kamar yadda mas'ala ce mai girma shine mas'ala ta imani da alƙadarin Allah subhanahu wa ta'ala wanda imani da kadara rukuni ne daga cikin rukunan imani guda shida kamar yadda bayani ya gabata dalilin da ke tabbatar da haka shine hadisin wato umar allah ikara masa yadda lokacin da jibrilu alaihi salam ya zo ya yi ma manzan allah sallallahu alaihi wasallama wasu tambayoyi wanda farko ya masa tambaya game da hakikanin musulunci maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana masa rukunan musulunci guda biyar sannan ya yi tambaya dangane da imani maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya zano masa ginshiƙan imani guda shida a faɗarsa da ya ce mal iman maza Allah ya ce masa al'imanu an tu'umina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi ash-shahid zan la yace masa wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da alkadarin ubangiji subhanahu wa ta'ala alkhairin sa wato da sharrin sa haka ayoyi na alqur'ani wanda su ne asali game da ita wannan mas'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul kamar inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar ubangiji ta'ala yace lalle mu dukkan wani abu ubangiji ta'ala yace mun halicce shi ne da gulgudu komai yana da kadara yana da gulgudu a gun Allah subhanahu wa ta'ala haka fadarsa a can cikin suratu suratul furqan wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira ubangiji ta'ala shi ya halicci dukkan komai kuma ya kaddara shi kaddarawa to waɗannan ayoyi da sauransu su ne suke tabbatar da imani da alkadarin Allah subhanahu wa ta'ala wanda duk wanda ya ruguza wannan rukuni to ya ruguza addininsa duk abin da yake aikatawa na farilla ko na nafila Allah subhanahu wata'ala ba zai karba ba kamar yadda bayani ya gabata lokacin da Yahya ibn Ya'mar da shi da Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari da suka haɗu da Abdullahi dan Umar suke tambayar shi suke faɗa masa cewa wato a birnin Basra wasu jama'a sun bayyana waɗanda su iya aƙidarsu cewa lamari wato sabo ne ma'ana abubuwa da suke faruwa Allah bai san da su ba sai bayan faruwarsu shine ibnu umar sai yake ce musu waɗannan mutane idan kuka koma ku ce ba ni ba su ba su ba ni ma'ana ni da su mun raba hanya kuma ku tabbatar musu ɗayansu inda zai ciyar da gwalgwadon dutsen uhud ga zinare Allah ba zai karɓa masa sai ya yi imani da ƙadara cewa Allah ya ƙaddara komai ya gama to don haka wannan matsala ce mai girma daga cikin matsaloli na aƙida al'imanu bil qada'i wal qadar imani game da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala da alƙadarinsa wanda akwai bambanci tsakanin alƙaba'u da alƙadar an gane ko shi idan aka ce alƙadar shine ma'ana attakadir ma'ana ba abu gwargwado na a ƙara a rage har a kai daidai gwargwadon da ake bukata shi kuma alƙaba'u shine ma'ana alfaslu ma'ana zartarwa kenan an gama shine kamar yadda ibnu abi hatim ar-razi Allah ya ji kansa yake buga mana misali game da bambanci tsakanin alqada'u wal qadar shine yake cewa kamar tela ne da aka kawo masa yadi da sunan cewa ya ɗinka riga ko ya ɗinka wando misali idan ya ɗora wannan yadi akan teburi yakan sa metir ya ringa aunawa yana ƙarawa yana ragewa yana zanawa lokacin da ya gama wannan a takadirin sai ya sanya almakashi an gane ko shine sizo sai ya sa sai ya yanka kaga wannan aunawa da yake misali ya fidda hannu ya fidda wuya da aljihu da sauransu wannan duka ana kiran shi a takadir ya dada ya kara ya auna ya daidaita amma idan ya sanya almakashi ya yanka kenan wa kada qabahu ya riga ya zartar maganar a dawo baya bata taso ba kamar misali na biyu mutum ne yake da fili zai yi gini yakan zo ya zana wannan gini da zai yi nan ina buƙatar na yi ɗaki ciki da kurya nan ina buƙatar in yi wato shine almadubak ma'ana gwadala nan ina buƙatar na yi ban ɗaki nan ina buƙatar na yi kaza haka zai zo ya zana wannan zanen shine ake kira at-takadir lokacin da ya zo ya tado gini kenan wannan kuma shine ake kira alkaba ya riga ya zartar maganar dawowa baya bata taso ba in ko aka ce dawowa za a yi baya to sai an rusa don haka malamai suka ce alkaba'u wal qadar mutalazima abubuwa biyu ne masu lazimtar juna la yanfakku ahaduhuma anil akhar ɗaya daga cikin su baya rabuwa da ɗan uwansa duk wanda ya nemi rabe tsakaninsu to ya nemi ruguza addinin shi don haka duk wani abin da zai wakana tun farkon duniya har zuwa ta ubangiji subhanahu wata'ala tuntuni ya kaddara kuma ya zartar a gane ya riga ya kaddara daidai da motsa kafarka da za ka yi tuntuna allah subhanahu wata'ala ya kaddara kuma ya zartar ban makawa dole sai wannan al'amari ya wakana kamar yadda allah subhanahu wata'ala ya kaddara to shine anan malam yake faɗa yace wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi hulwihi wa murrihi yana daga aqidar ahlus sunna wal jamaa shine imani da alqadarin Allah subhanahu wata'ala alkhairin sa da sharrin sa hulwihi wa murrihi mai zakin sa da mai dacin sa alkhairi da sharri gaba ɗaya halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicci duk wani alkhairi haka duk wani sharri Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicce shi sai dai duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta akwai hikima a cikinsa bai halicci sharri saboda tsantsan sharri a'a akwai hikima a cikinsa yanzu misali ka ɗau wuta wuta sharri ce ko ba sharri ba ce sharri ce kamar yadda Allah ya faɗa ƙul a fa'unabbi'ukun bi sharrin min zalikun annaru wa'ada Allahun lazina kafaru wa bi isal masir ubangiji ta'ala ya ce ce da su shin yanzu ba zan ba ku labari bi sharrin min zalikun abin da ya fi wannan sharri abin da kuke kai sai ya ce annaru ita ce wuta wa'adaha Allahu allazina kafaru wadda Allah yayi alƙawalinta ga waɗanda suka kafirce masa wa bi'sal masir tir da makomar bawa a ce wuta ita ce makomarsa to amma idan ka ɗauka akwai hikima ta Allah subhanahu wata'ala game da halittar wuta wanda gaye yana daga cikin hikimomin dan bayinsa wato su amfana da ita ta hanyar sarrafa wato abubuwan da za su rayu da shi musamman abin da ya shafi abinci da sauransu yanzu yau duk kere-keren da ake yi a doron ƙasa in ba da wuta ba ba yadda za a yi ai wannan kira duk abubuwa na amfani da ake kirawa da wuta ne ake kira su shi yasa can ubangiji ta'ala yake faɗa na hannu ja'ala naha tazkiratan wa mata'an lil muqwi wannan wuta da kuke gani ubangiji ta'ala ya ce mun maida ta tunatarwa ce ga wutar lahira wa mata'an kuma amfani ne lilmukuyi ga waɗanda suke ‘yan bulaguro matafiya ubangiji ta'ala ya halicci wuta a cikin icce shine iccen zurma wanda da zaran kakari iccen ka goga su da juna sai wuta ta kama kamar yadda Allah ya hure mana abubuwa na ci gaba a yau irin su ashana da sauransu to don haka akan jingina al'asharri zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin shi ya halicce shi amma bai halicci sharri ba saboda tsantsan sharri ya halicci sharri saboda wata hikima ta shi to shi ne a nan ya ce huluhi wannan khairihi wa sharri alkhairinsa wato da sharrinsa sai ya ce huluhi wa murrihi mai zaƙinsa wato da mai ɗacinsa ma'ana duk abin da ya same ka wanda yake mai daɗi wanda kake gamsuwa da shi to ka yi imanin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ƙaddara maka wa murrihi haka nan mai ɗaci abin da bai gamsar da kai irin bala'i da musiba da kunci da Allah yake jarrabar bawa to ka yi imanin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ƙaddara maka wannan ita ce aƙidar ahlus sunna wal jama'a wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gina al'umma a kanta hatta da kankanan yara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ƙoƙarin dasa musu wannan aƙida ka koma cikin hadisin da abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yake faɗa yake cewa wata rana na kasance akan kuturin abun hawa na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ma'ana manzan Allah ya hau wata dabba sai ya goye ni a baya manzan Allah sai yake cewa ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazuka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa alam anna al-umma لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف a wata riwaya sai yake cewa yake cewa wa alam yake cewa kullu ma akhbaka lam yakun li yusibaka wa ma asabaka lam yakul li yukhdi'aka manzo Allah yace masa ya kai yaro zan sanar da kai wasu kalmomi wanda in ka kiyaye su to za su amfane ka shine yace masa ihfazillah ka kiyaye ubangijinka ya hafazka ubangijinka sai ya kiyaye ka aljaza'u min jinsil amal kiyaye Allah subhanahu wataala shine kiyaye dokokinsa abubuwan da ya shar'anta na yi ka kwatanta abin da ya hani ka hannu duk wanda ya haka to ya kiyaye ubangijinsa subhanahu wata'ala ma'ana tsara dokokinsa sai ya ce ka kiyaye dokokin ubangijinka za ka samu kiwon Allah subhanahu wata'ala gaba gare ka sai ya ce masa in za ka yi roƙo ka roƙi ubangijinka in za ka nemi taimako ka nemi taimako da ubangijinka sai ya ce masa kai sani lalle al'umma gaba ɗayanta tun farkon duniya har zuwa ta, mutum da aljan inda za su yi haɗin gwiwa akan amfanar da kai da wani abu sun yi kaɗan su amfanar da kai sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara maka za ka samu haka inda za su haɗu a bisa cutar da kai to sun yi kaɗan su cutar da kai sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara maka manzo Allah yace masa rufi'atil aqlamu tuntuna an dauke alqalma wajaffatis suhufu takaddu sun bushe ma'ana duk wani abin da zai wakana tuntuna Allah ya kaddara shi ya gama a wata riwaya manzo Allah yace masa yaro kai sani duk abin da ya kuskure maka to bai zamanto ba zai same ka duk abin da ya same ka kuma ka tabbata bai zamanto ba zai kuskure maka to shi yasa ya zama wajibi akan bawa duk abin da ya same shi na daɗi da wahala ya tabbata cewa Allah subhanahu wata'ala ne ya kaddara masa ba yadda za a iya kauce ma wannan al'amari to irin wannan shine yayi karanci a cikin zukatan jama'a a yau da zaran mutum wani lamari ya same shi marar daɗi to farko sai ya ringa hangen waɗanda suke sakun suke samun takun saka tsakanin shi da su waɗanda ba sa shiri sai a ringa cewa sun sa masa hannu har kaga wai an ɗauko alkur'ani ana cigiya ko an haɗa baki an masa magani ko ba a karya ba ko a ba a yi kaza ba kaga wannan akwai rashin imani da alƙadarin ubangiji subhanahu wataala shin akwai wani wanda ya isa ya dora ma wani rashin lafiya akwai wanda ya isa ya talautar da wani in banda Allah subhanahu wataala ko kaga irin kamar yadda za a ke faɗa wai sai a ce wai ai ba a buƙatar ya zamanto mutum baya kiwon dabba a gida wai in kana kiwon dabba in ma wata musiba za ta faɗa maka sai ta faɗa kan wannan dabba shi yasa wasu kawai kiwo da za ka ga suna yi a ba suna yin kiwo bane saboda bukata a wai su suna yi wai in wata musiba za ta faɗa musu wai ta faɗa ma wannan dabba kaga nan akwai rashin imani da alkadarin ubangiji yaya Allah zai kaddara maka wani abu kuma ka ce abin ya kauce ya fada ma wata dabba to don haka a takaice imani da alkadarin Allah subhanahu wata'ala rukuni ne daga cikin rukunan imani guda shida duk abin da ya same ka na alkhairi da na sharri mai zaki da mai daci ka yi imanin cewa Allah subhanahu wata'ala ne ya kaddara maka shi yasa anan malam sai ya ce wa kullu zalika dukkan wannan abin da aka ambata alkhairi da sharri mai zaki da mai daci kad qaddarahu Allahu rabbuna tabbas wato ubangijinmu ne ya kaddara wa maqadirul umuri bi yadihi domin maqaddara al'amura gaba daya a hannunsa yake an gane ko wa makadirul umuri biyadihi wato makaddara ta dukkan al'amurra a hannun Allah subhanahu wa ta'ala take wa masdaruha an qaba'ihi kuma magangararta wato daga hukuncinsa ne shi ya kaddara shi ya hukunta wanda wannan kuma kafin Allah ya halicci sauran halittu Allah ya kaddara duk abin da zai wakana tun farkon duniya har zuwa kiyama kamar yadda hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ba mu labari yace farkon abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta shine alkalamin kudura an gane ko alkalamin kudura shine farkon abinda Allah ya halitta amma a nan karmu manta bayani ya gabata wato awwaliya ce wadda take nisbiya amma a magana mafi rinjaye farkon halitta daga cikin halittun Allah subhanahu wata'ala gaba ɗaya shine al'arshi al'arshi shine halitta daga cikin halittun Allah subhanahu wata'ala wadda Allah ya halitta a farko da Allah ya halicci alƙalamin kudura sai ubangiji ta'ala ya ce masa uktub rubuta in rubutu alƙalami sai tambaya sai ya ce wa ma za aktu mi zan rubuta ya ubangiji na ubangiji ta'ala sai ya ce da shi ukutu kullama huwa ka'inun ila yawmil qiyama rubuta duk abin da zai wakana har zuwa kiyama take yanke kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa alƙalamin ya gudana ya rubuta duk abin da zai wakana har zuwa kiyama to kaga a nan wannan hadisi yana tabbatar mana makaddara al'amurra duk abin da ka sani a hannun Allah yake kuma komai yana gangarowa ne daga hukuncinsa shine ya zartar to shine malam sai ya ce alima kulla shay'in qabla qawli Allah ya sani dukkan komai wato kafin kasancewarsa fajara ala qadarihi kuma ya gudana akan alkadarinsa shine ya kaddara sabani ga su wancan da ake kiran su alkadariya su a a sai in abin ya faru ne wai sannan Allah ya sani amma can baya bai sani ba to don haka wannan martaba ce daga cikin martabobi hudu na imani da hukuncin Allah da alkadarinsa kamar yadda muka yi bayani martabobi na imani da alqada'u wal qadar martaba ce guda hudu martaba ta farko shine al-ilm sai kai imani da cewa sanin Allah ya kewaye kowa da komai Allah ya san abinda ya san dukkan wani abu wanda yake samamme tun farkon duniya har zuwa ƙarshen ta ya sani dukkan wani abu wanda yake rashashe duk wani abu wanda yake mai yiwuwa da ma wanda baya yiwuwa ubangiji ta'ala yana sana da shi ya san abin da ya wuce ya san abin da ake ciki ya san abin da zai zo nan gaba in ya zo ga yadda zai kasance wannan sai mun yi imani da wannan martaba ta farko cewa sanin Allah subhanahu wata'ala ya kewaye kowa da komai ya san abin da ya wuce ya san abin da ake ciki ya san abin da zai zo nan gaba in ya zo ga yadda zai kasance kamar yadda ya faɗa li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma haka ya faɗa alam ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna zalika fi kitab inna zalika ala Allah yasir shine anan malam yace alima kulla shay ubangiji ta'ala ya sani dukkan komai kabla kaunihi kafin kasancewarsa duk wani al'amari kafin kasancewar shi Allah yana sana da shi fajara ala qadarihi kuma duk abin da kaga ya wakana ya gudana ne akan alkadarin Allah Allah ne ya kaddara inda bai kaddara ba ba yadda za a yi abin ya tabbata in kaga ka motsa kafarka to Allah ne ya kaddara maka kuma kafin ka motsa kafar tuntuna Allah yana sane da cewa lokaci kaza za ka motsa kafarka shine malam sai ya ce la yakunu min ibadihi qawlun wala amalun illa wa qad qadahu wa sabaqa ilmuhu bihi fada ko wani aiki ba zai taba kasancewa game da bayinsa illa wa kad qadahu faci tuntuna Allah subhanahu wata'ala ne ya hukunta ya zartar wa sabaka ilmuhu bihi kuma sanin sa yayi rigayi da abu duk abin da bawa zai fada da duk aikin da zai aikata to tuntuni Allah subhanahu wata'ala ya kaddara ya hukunta kuma sanin Allah subhanahu wata'ala yayi rigayi game da abu malam sai ya ce ala ya alamu mana khalaqa wa huwa al-latiful khabir malam yazo da wannan aya ubangiji ta'ala yace ku saurara ya alamu mana khalaqa ubangiji ta'ala yana sanada duk abin da ya halitta dukkan halittun da suke cikin sammai da kasai gaba ɗayan su Allah yana sanada su ya kididdige su kamar yadda ya faɗa wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin komai Allah ya ce mun ƙididdige shi mun lissafe shi mun tabbatar da shi a cikin littafi wanda yake ma'abucin bayani shine Allahul Mahfuz sai ce wa huwal latiful khabir ubangiji ta'ala mai matukar tausasawa ne game da bayinsa al-khabir kuma ƙwararre ne wanda ya sani komai ciki da bai sai ya ce yudillu man yasha'u ubangiji ta'ala yana batar da wanda ya so batarwa daga cikin bayinsa fa yakhzuluhu ya tabar da shi gabarin tafarki madaidaici bi adalihi wato da tsantsar adalcinsa duk wanda kaga ya kama tafarki na hallaka ana jan hankalinsa ana yi masa wa'azi ya ƙi dawowa to ka tabbata ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ikaddara masa wannan bata an gane ko kuma wannan bata da Allah ikaddara masa adalci ne nashi ba zalunci ba saboda bayi gaba ɗaya halittunsa halittar shi ne shi ya halicci bayinsa mallakar shi ne kuma bayinsa ne walillahi masalul a'la malamai suke cewa misali kai ne kake kiwon dabobi da ka buƙaci cin nama sai ka kamo wata dabba daga cikin dabobinka sai ka yanka wannan dabba da ka yanka za a ce kayi rashin adalci to tare da cewa ubangiji subhanahu wata'ala shi ya halicci bayansa kuma komai da yake akwai hikima don haka duk wanda Allah ya batar da shi ya tabar da shi wannan tsantsar adalci ne nashi ba zalunci ba ne domin ya haramta ma kansa zalunci kafin ya haramta ma bayansa shi da kansa ya faɗa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu yace ya ku bayina ku tabbata ni na haramta ma kaina zalunci kuma na mai da zalunci haramun ne tsakaninku don haka kar ku zalunci juna kamar yadda ya faɗa inna Allah la yazlimu mithqala zarra ubangiji ta'ala baya zaluntar bayinsa daidai da nauyin jankiya shi kuma ya faɗa wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka ba mai zaluntar bayinsa ba to da haka shine malam yace yudhillu man yasha'u ubangiji ta'ala na batar wanda ya so batarwa daga cikin bayinsa fa yakhzuluhu sai ya tabar da shi bi adilihi da tsantsar adalcinsa wa ya hadi man yasha'u kuma yakan shiryar da wanda ya so shiryarsuwa daga cikin bayinsa fa yuwaffiquhu bi fadlihi sai ya masa dace wato game da fadlarsa don haka duk wanda ya kama tafarki na shirya to ya zama wajibi a kansa ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ya kubuta kuma game da ƙarfinsa da wayansa da dabararsa wannan dace ne na Allah subhanahu wa ta'ala ga wanda ya zaɓa daga cikin bayansa Allah yake nuna masa hanya ta ƙwarai kuma ya bashi ikon binta. kenan ba wani karfin ka bane ba wata dabarar ka bane ba wani wayan ka bane ba Allah ne subhanahu wata'ala ya maka dace game da bin hanya ta kurai kuma ya zama wajibi akan ka ka gode masa inda a ce wayo da dabara shi yake ba bawa shiriya to da wani sai dai ya gani a hannun wasu inda a ce karfin mulki shi yake ba da shiriya to da ya ba irin su fir'auna da sauransu inda a ce tarin dukiya shi yake ba bawa shiriya to da ya ba karo don haka dace ne na Allah subhanahu wa ta'ala ga wanda ya so daga cikin bayansa shine a nan malam ya ce wa ya hadi man ya sha'u ubangiji ta'ala yana shiryar da wanda ya so shiryarsuwa faiwa fi kuhu bai fabilihi ubangiji ta'ala sai ya masa dace game da fadalarsa don haka duk wanda Allah ya shiryar da shi babu wanda ya isa ya batar da shi wanda Allah ya batar da shi kuma ba wanda ya isa ya shiryar da shi shi ya sa irin wannan hidaya ubangiji subhanahu wata'ala ya kore ta gabarin bayansa ya nuna cewa abu ne wanda ke hannun shi hatta da manzanni Allah subhanahu wa ta'ala bai ba su ba wannan matsayi shiryar da bawa zuwa imani na mutum ya karbi imani sai dai su kansu manzanni su nuna maka ga hanya ta kwarai ga hanya ta banza su ƙara maka himma da kuzari na cewa ka zaɓi wannan hanya ita ce za ta zame maka sa'ada a rayuwarka ta duniya da makomaka lahira amma na ama bawa dace ya karbi wannan sako to wannan abu ne wanda ke hannun Allah shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa famar amminsa Abu Dalib ya musulunta yana cikin ciwon mutuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo gunsa ya zauna yake cewa ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah manzon Allah yake cewa ya kai ammina ce la ilaha illallah kalima ɗaya ce za ka faɗa ne jayayya da ita a madadinka a gun Allah subhanahu wa ta'ala to a lokacin nan akwai wasu shaidanu biyu a gunsa a zaune abu jahal ibn hisham da shi da abdullahi ibn umayya idan manzan Allah ya ce masa ce la ilaha illallah kalima ce ɗaya ɗaya ɗaya za ka faɗa ne jayayya a madadinka a gun Allah subhanahu wa ta'ala sai su ce masa a targabo an millati abdulmuttalib yanzu addinin uwayenka da kakanninka addininku na gargajiya yanzu za ka kyamata manzan Allah in ya koma faɗa masa su ma sai su faɗa masa wannan kalima wanda kalimar da ya cika da ita ya bar duniya akan ta cayi huwa ala millati abdul muttalib cayi shi yana kan addinin abdul muttalib addinin abdul muttalib ko shirka ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya samu damuwa da bacin rai ubangiji ta'ala ya turo masa sako innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadi ubangiji ta'ala ya ce masa lalle kai baka iya shiryar da wanda kake son shiryuwarsa sani dai Allah subhanahu wa ta'ala shi yake shiryar da wanda ya so shiryarsa shi ne masani game da waɗanda suka cancanci shirya to don haka wannan ita ce hidayatut tawfiq shirya ta yi ma bawa dace game da karɓar musulunci wannan abu ne wanda ke hannun Allah amma ita hidayatul dilala wal irshad na ai maka bayani a nuna maka hanya ta kwarai to wannan Allah ya mallaka ma manzanni ya mallaka ma mabiyansu su ne malamai za su iya maka bayani ga hanya ta kwarai ga hanya ta banza kuma su ƙara maka kuzari da ƙarfin gwiwa ga hanyar da ta dace ka zaɓa domin abin zai zame maka alkhairi a rayuwarka ta duniya haka a makomarka lahira shi yasa Allah ya faɗa ga manzansa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wannan hidayatul dilala wal irshad amma ita hidayatul tawfiq shine Allah ya ce innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin can yace kuma laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha haka ya faɗa walau sha Allahu walau sha Allahu la hadaku walau sha rabbuka la hadakum ajmai haka ya faɗa walau sha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin haka ya faɗa walau sha Allahu la jama'ahum ala al-huda fala takunanna min al-jahili to shine anan malam yace ubangiji ta'ala yana batar da wanda ya so batarwa daga cikin bayinsa ya tabar da shi gabarin hanya madaidaiciya bi adalihi da adalcinsa wa ya haɗi man ya sha'u kuma yakan shiryar da wanda ya so shiryarsuwa fai wa fiqhu sai ya masa dace game da bin tafarki madaidaici bi fadlihi da fadlarsa sai ya ce fa kullun kowanne da bataccen da wanda yake shiryayyen muyassaru bi tasirihi abun horewa ne ta horewar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ila ma sabaka min ilmihi wa kadarihi, izuwa abin da ya rigaye na iliminsa da alkadarinsa min shaƙiyin na taɓaɓɓe ɗan wuta au sa'idin ko ma'azurci ɗan aljanna. Duk wanda ka gan shi a kan tafarki madaidaici yana ƙoƙarin bin Allah subhanahu wa ta'ala sau da ƙafa. to Allah ne ya hure shi ya saita shi akan wannan tafarki izuwa abin da ya rigaye na iliminsa da alkadarinsa haka wanda ka gan shi akan hanya ta taɓewa da hallaka to ubangiji subhanahu wata'ala ne ya hore shi kuma shine ya saita shi akan wannan hanya ta banza domin abin da ya rigaye na iliminsa da alkadarinsa don haka shi ɗan wuta Allah ya riga ya saita shi akan hanyar da ba za ta taka burki da shi face wutar jahannama wal iyazu billahi Allah ya kare ni haka shi ma ɗan aljanna ubangiji ta'ala shine ya kore shi ya saita shi akan wannan hanya wadda ba za ta taka burki da shi face gida na karamci ita ce aljanna kamar yadda wato ubangiji subhanahu wata'ala yake faɗa fa amma man a'aqa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra ubangiji ta'ala yace fa amma man a'aqa duk wanda ya bayar da haƙƙin ubangijinsa ma'ana abinda Allah ya azurta shi na dukiya yayi kokari ya bayar wattaka ya tsara dokokin ubangijinsa wa saddaka bil husna ya gaskata da kalima ta la ilaha illallah ubangiji ta'ala yace fa sanu yassiruhu lil yusra da sannu zamu hore shi mu seta shi ga hanya mafi sauki wadda za ta kai shi gidan aljanna Allah ya sanya mu a ciki sai yace wa amma man bakila sani dai duk wanda yayi rowa ya hana haƙƙin Allah wastagna ya ga cewa ya wadatu game da abin da ke gun Allah wa kazzaba bil husna ya ƙaryata ya ƙaryatar game da kalma ta la ilaha illallah ubangiji ta'ala yace fa sanu yassiruhu lil usra da sannu zamu hore shi mu saita shi ga hanya mafi wahala wadda za ta kai shi zuwa ga wutar jahannama Allah ya kare to dan haka kasancewar da wanda yake tababbe dan wuta da wanda yake dan aljanna tuntuna Allah subhanahu wata'ala ya kaddara da haka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wannan bayani na cewa Allah ya gama komai ya kaddara yan wuta ya kaddara yan aljanna wasu daga cikin sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce to ya rasulullahi tunda haka ne cewa babu ɗaya daga cikin mu face tintini an hukunta mazauninsa na aljanna da mazauninsa na wuta in ɗan aljanna ne zai je aljanna in ɗan wuta ne zai je wuta ban makawa suka ce ya rasulallah a falana takin ya munzan Allah yanzu ba za mu dogara ba akan abin da Allah ya kaddara mu meke kafa mu dora ɗaya kan ɗaya kawai shikenan kowa kawai ya dogara akan abin da aka kaddara in dan aljanna ne aljanna ce makomarsa in dan wuta ne wuta ce koma mai zai yi faƙala sai manzan Allah ya ce da su i'malu fa kullum muyassarun lima kulikal fa kullum muyassar manzan Allah ya ce ku dai ci gaba da aikin da aka sa ku kowanne da dan wuta da dan aljanna manzan Allah ya ce abun horewa ne in ɗan aljanna ne Allah zai masa dace game da aikin da zai kai shi aljanna wanda kuma wannan aikin ko da cewa ya rayu ne akan aikin banza a ƙarshe sai Allah ya masa dace game da aikin da zai bar duniya akan shi aikin da zai kai shi aljanna haka in ɗan wuta ne muza Allah sai ya karanto wannan aya to don haka wannan kenan shine a nan malam yake nuna mana kenan da wanda yake aiki na kwarai da wanda yake aiki na banza dukkan wannan kaddarawa ce ta ubangiji subhanahu wata'ala wanda wannan ita ce martaba ta biyu daga cikin maratibul imani bil qada'i wal qadar sai mun yi imani da cewa da mu da duk abin da muke aikatawa gaba ɗaya halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicci mu shi ya halicci abin da muke aikatawa kamar yadda ya faɗa wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna ubangiji ta'ala shi ya halicce ku shi ya halicci abin da kuke aikatawa shi yasa malam tayi la yakunu min ibadihi qawlun wala amalun illa wa qad qadahu wa sabaqa ilmuhu bihi faɗa ko aiki ba zai kasance ba game da bayi face tuntuna Allah ya kaddara kuma ya hukunta kenan sai mun yi imani da mu da duk abin da muke aikatawa gaba ɗaya halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan martaba ta uku shi ne a nan sai malam ya ce ta'ala an ya kuna fi mulkihi ma la yuridu Allah ya wuce wani abu a cikin mulkinsa ya kasance abin da bai nufa ba shi ne ya ce ta'ala ubangiji ta'ala ya ɗaukaka kamar yadda a hausa zaka ce ai wane ya wuce a ce yayi kaza shine yace ta'ala an yakuna fi mulkihi ma la yuridu ubangiji ta'ala ya wuce wani abu ya kasance a cikin mulkin sa abinda bai nufa ba kenan anan sai mu yi imanin cewa duk abinda kaga ya wakana to Allah ne ya nufata kuma shi ne ya so inda bai nufa ba bai so ba ba yadda za a yi al'amari ya kasance wannan shi ne ake kira kenan almashi'a wanda shi ne martaba na uku daga cikin martabobi hudu na imani da alkadarin Allah da hukuncinsa duk abin da ya faru ka yi imanin cewa Allah ne ya nufata kuma shi ne ya so da haka in bai so ba bai nufata ba ba yadda za a yi lamari ya kasance shi yasa ya faɗa liman sha'a minkum an yastake wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin naga duk wanda ya so daga cikin ku ya daidaita akan wannan tafarki madaidaici sai ya ce wa ma tasha'una abinda kuke so ba zai tabbata ba illa an yasha Allahu rabbul alamin sai idan Allah ubangijin halittu ya so dan adam yana da mashi'a so da nufi Allah yana da mashi'a so da nufi amma mashi'ar dan adam me biya ce ga mashi'ar Allah duk abin da muke so muke nihi ba yadda za a iya kasance sai idan Allah ya so in muka ga abu ya kasance to wannan ba nihinmu ba ne ba sanmu ba ne a Allah ne ya nufata da haka idan muka ga abu mun kama sababi mun yi mun yi abu bai yi ba to sai mu yi imanin cewa Allah ne bai nufa ba shine bai kaddara ba to wannan shine martaba ta uku daga cikin martabobi na imani da kadara kenan imani da mashi'a nihin Allah subhanahu wata'ala da mashi'arsa shine anan malam yace ta'ala ubangiji ta'ala ya daukaka ma'ana ya wuce an ya kuna fi mulkihi ma la yuridu wani abin da bai nufa ba ya kasance a cikin mulkinsa malam sai yace au ya kuna li ahadin anhu gina ko kuma wato wadata ta kasance ga wani gabarin Allah subhanahu wa ta'ala a ce ga wani bawa ya wadatu da kansa baya bukatar komai abun Allah subhanahu wa ta'ala shi yake gudanar da lamarinsa babu wani bawa babu wata halitta wadda za ta iya tsayawa da kafarta duk halittun da suke cikin sammai da kasai ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ke tsaye game da gudanar da lamarinsu don haka ya ambaci kansa da suna alkayyum wanda yake tsaye da kansa kuma yake tsaye da lamarin kowa kamar yadda ya faɗa a faman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat shi yasa anan malam yace aw yakuna li ahadin an hudina Allah ya wuce a ce ga wani daga cikin bayinsa wato ya wadatu game da abin da ke gun Allah subhanahu wataala sai ya ce au ya kuna khaliqan li shay'in illa huwa rabbul ibadi ko kuma a ce ga wani wanda yake mahalicci ga wani abu a ce wani ya halicci wani abu yace illa huwa rabbul ibadi face shi ubangijin bayi wa rabbu a'malihim kuma ubangijin ayyukansu wanda su waɗancan jama'a waɗanda ake kiransu alkadariya a su a iya aƙidar su in ka aikata abu kai kai ne ka aikata shi ba Allah bane bai kaddara maka an gane ko kai kai ne ka halicci abin ka kai ne ka aikata shi shi kuma duk abin da bawa kamar yadda kai halitta ne na Allah to duk abin da kake aikatawa halitta ce ta Allah subhanahu wataala domin ya faɗa Allahu khaliqu kulli shay ubangiji ta'ala shine mahalicin dukkan komai khaliqu kulli shay shi ne mahalicin dukkan komai kenan babu wani abu wanda ya fita daga cikin wannan lafazi kuma haka ya faɗa wa khalaqa kulla shay'in ubangiji ta'ala shine ya halicci dukkan komai kuma haka ya faɗa wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna ubangiji ta'ala shi ya halicci ku ya halicci duk abin da kuke aikatawa shi ne anan malam yace au yakuna khaliqan li shay'in ko a ce ga wani bawa ya halicci wani abu kamar yadda su suke da aƙidar cewa in ka aikata abu a kai kai ne ka halicci abin ka kai ne ka aikata ba Allah bane ya kaddara maka ba shi bane ya halitta malam yace illa huwa rabbul ibadi face shi ne ubangijin bayi ma'ana mahalicin su wa rabbu a amalihim kuma ubangijin ayyukansu an gane ko shine mahalicin su mahalicin ayyukansu lafazin rabbu a nan bi ma'ana khalikun ai illa huwa rabbul ibadi ai illa huwa khaliqul ibadi wa khaliqu a'malihim dalili shine wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna sai yace wal muqaddiru li harakatihim shine ubangijin da ke kaddarawa ga motsinsu wa ajalihim wato da ajalinsu an gane ko da nutsuwar bawa da motsin shi duka wannan kaddarawa ce ta ubangiji idan ka kame buɗe baka motsi Allah ne ya kaddara ma wannan nutsuwa idan ka motsa Allah ne ya kaddara maka wannan motsawa haka ajali Allah ne ya kaddara ma bayansa kwanukan rayuwa ba wanda ya isa wato ya gaggauto ajalinsa kafin lokaci yayi kuma in lokacin yayi ba wanda ya isa ya jinkiri wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa nan raddi ne malam yake ga mu'tazila wanda su sun tafi akan cewa duk wanda aka kashe shi to an gaggauto masa da ajalinsa wai inda an bar shi zai iya ci gaba da rayuwa a gane ko mutumin da aka kashe shi suka ce an gaggauto masa ajalinsa inda ba a kashe shi ba zai iya ci gaba da rayuwa to a aqidar ahlus sunna wal jama'a da wanda lafiya kalau mutuwa ta zo masa a kan shimfiɗarsa ya mutu da wanda aka kashe shi dukka kowanne ya mutu ne a iya ajalin da Allah ya yanka masa ba yadda za a yi ya ɗora daidai da sai wanda ɗaya duk wanda ya mutu ya mutu ne akan ajalinsa domin kafin mutum ya zo duniya Allah ya ƙayyade masa iya shekarun da zai yi da watannin da zai yi da kwanukan da zai yi da awoyin da zai yi da mintunan da zai yi da segwanikin da zai yi tuna Allah ya kaddara ya kaddara komai ya kididdige ba yadda za a yi bawa ya gaggauto lokacinsa kafin lokacinsa kuma in lokaci ya yi ba yadda za a yi bawa ya jinkiri wannan kenan martaba ta uku kenan martaba ta hudu wanda daman bayani ya gabata shine rubutu Allah ya rubuce komai duk wani abin da zai wakana tun farkon duniya har zuwa ta Allah ya rubuta a hadisin da muka zo da shi ubangiji ta'ala da ya halicci alƙalamin kudura ya ce masa in rubutu ya ce me zan rubuta ubangiji ta'ala ya ce masa rubuta duk abin da zai wakana har zuwa kiyama shine Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a cikin suratul hadid ma asaba min musibatin fil ardi ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير Ubangiji ta'ala ya ce duk abin da ke samuwa a ban ƙasa na musiba bai samu ba, ko abin da yake ku na bala'i da musiba, Ubangiji ta'ala ya ce hakan bai faru ba illa fi kitabi, face tuntun yana tabbace a cikin wani littafi min ƙabli an nabra'aha. kafin mu halicci halitta tuntuni mun kaddara duk abin da zai same ta sai ya ce inna zalika ala Allah yasir hakan agun Allah abu ne mai sauki ba wani abu bane ba na wahala na kai ruwa rana abu ne wanda ya fi kyautawar ido gaggawa to don haka a takaice waɗannan martabobi guda hudu su ne ake kiransu maratibul imani bil qada'i wal qadar farko dai imani cewa sanin Allah ya kewaye kowa da komai ubangiji ta'ala yana sane da abin da ya wuce ya san abin da ake ciki ya san abin da zai zo nan gaba in ya zo ga yadda zai kasance ya san dukkan wani abu samamme a cikin sammai da kassai duk wani abu wanda yake rashashe Allah yana sane da shi yana sane da abubuwan da ke iya yiwuwa da duk abin da baya iya yiwuwa Allah subhanahu wataala ya san da shi abu na biyu imani da cewa Allah ya rubuta komai duk abin da zai wakana har zuwa kiyama tuntuna Allah ya rubuta ya tabbatar a cikin littafi na Allahul Mahfuz na uku imani cewa duk abin da ke gudana yana gudana ne da nihin Allah da mashi'ar shi shine ya nufata shine ya so na hudu imani da cewa komai da ka gani komai da ka sani a cikin sama da ƙasa halitta ce ta Allah bayi da su da duk abin da suke aikatawa halitta ce ta Allah shine wani malami ya jimulce su a cikin baiti daya yake cewa ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwin ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu sai ya fassara wa khalquhu sai ya ce wa huwa ijadun wa takwin to anan akwai kamar wata mas'ala misali hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wannan da yake cewa babu abin da ke ije wannan sharri wato sai addu'a la ya ruddu alƙaba'a illa du'a ba abin da ke mayar da alƙadarin Allah abin da ya hukunta in banda addu'a kuma ya ce walan ya zida fil umri illal bir ba abin da ke dada wato kwanuka na rayuwa face aiki na alkhairi ma'ana shine sadar da zumunta kamar yadda kuma a wata riwaya mazala sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda yake so a jinkirta masa kwanukan rayuwa a yalwata masa arzikinsa manzon Allah ya ce ya sadar da zumunta to dangane da shi wannan hadisi da mazala sallallahu alaihi wasallama yake faɗa cewa ba abin da ke dada kwanukan rayuwa wato ba abin da yake mayar da alkadarin ubangiji yake cewa illa du'a face addu'a malamai suka ce ma'anar wannan hadisi shine Allah ya kaddara ma bawansa cewa bala'i kaza zai same shi to kuma Allah sai ya kaddara masa abinda zai aikata kuma shine sababin da zai kare masa wannan bala'i ita ce addu'ar an gane ku ma'ana Allah ya kaddara cewa abu kaza zai samu bawa kuma Allah sai ya kaddara masa ga addu'ar da zai yi wanda sababin yin wannan addu'a zai samu tsaro da kariya game da wannan bala'i kenan da addu'ar da shi bala'in dukkan su kaddara ce ta ubangiji subhanahu wata'ala domin ubangiji ta'ala shine khaliqul asbab wal musabbibat shi ya halicci sababi da abin sababawa to Allah ya kaddara ma bawa cewa zai yi shekaru kaza kuma sai Allah ya kaddara masa ga aikin da zai aikata wanda shine zai zame masa sababin tsawon kwanuka kenan an kaddara cewa bawa misali zai yi shekara saba'in ko zai yi shekara tamanin sai Allah ya kaddara masa ga aikin da zai yi wanda wannan aiki shine sababin abin da zai kai shi wannan shekarun in ba dan wannan aiki ba ba zai kai wannan shekarun ba kenan da kwanukan da shi aikin da zai kara ma bawa tsawon kwana dukkan su kaddarawa ce ta ubangiji subhanahu wataala to dan haka wannan kenan ma'anar shi wannan hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yaruddu al-qada'a illa ad-du'a ba abin da ke mayar da wato alkadari na Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai addu'a. An gane ko? Allah ya kaddara abu kaza zai samu bawa kuma sai Allah ya kaddara masa ga addu'ar da zai wannan addu'a ita ce sababin samun kariya game da wannan bala'i. Allah ya kaddara ma bawa zai tsaye tsawon kwana, Allah ya kaddara masa za a yalwata masa arzikinsa, to Allah sai ya kaddara masa aikin da zai yi wanda sababin wannan aiki kwanukan za su yi tsawo kuma arzikin shi zai yawaita kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa man sarrahu ayyubu sada lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu duk mutumin da yake so a yalwata masa arziki kuma a jinkirta masa game da kwanukan rayuwa rayuwa ta yi tsawo manzon Allah yace ya sadar da zumunta ya sadar da zumunta don haka sadar da zumunta sababi ne na samun yalwa ta arziki kuma sababi ne wanda yake na samun tsawon kwana kenan Allah ya kaddara komai kenan kuma ya kaddara sababinsa to kuma dangane da fadar Allah subhanahu wata'ala da yake fada yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab yamhullahu ma yasha ubangiji ta'ala yana shafe abin da yaso shafewa kuma yana tabbatar da abin da yake nufin tabbatarwa alamai suka ce wannan abin da ke hannun mala'iku an gane ko amma ba abin da yake cikin lauhul mahfuz abin da yake cikin lauhul mahfuz wannan an riga an gama abin da yake hannun mala'iku na littattafai shine Allah yake shafe abin da ya so shafewa kuma yake tabbatar da abin da yake nihin tabbatarwa sannan kuma yana daga cikin masail a ƙarƙashin wannan mas'ala shin yanzu mutum yana iya aikata aiki na saban Allah sai ya kafa hujja da kadara ya ce Allah ne ya kaddara mu ba a kafa hujja da alkadarin Allah akan aiki na sabo ka ce a Allah ne ya kaddara mu inda Allah bai kaddara mu ba ya za a yin aikata sai a ce eh an ji Allah ne ya kaddara ma kuma abin da ya dace na ukuba wanda Allah ya shar'anta sai a zartar ma mutum idan ya bada ya ce to yaya za a yi kumun kaza bayan Allah ne ya kaddara mu sai mu ce masa wannan ukuba ita ma kaddara ce ta ubangiji shine ya kaddara cewa in kai kaza a yi maka kaza dan haka ba yadda za a yi mutum ya kafa hujja da aiki na laifi ya ce Allah ne ya kaddara masa a kyale shi haka mun san da cewa Allah ne ya kaddara komai amma baya halatta mutum ya kafa hujja akan aiki na sako cewa Allah ne ya kaddara masa ko kuma barin wani abu wanda yake wanda Allah ya yi umarni wani me yasa baka yi kaza ba mutum ya ce a Allah ne bai kaddara mun ba wannan ba a kafa hujja akan haka abinda Allah ya ce kai ka tashi kai ka kafa hujja ka ce Allah ne bai kaddara maka ba to abin da ya dace na hukunci shine za a zartan ma da mutum to shine malam sai yake cewa shine sai yake fada sai wato gaba ta gaba sai yake cewa alba'isur rusul ko wato ubangiji ta'ala shine ya turo da manzanni ilaihim zuwa ga bayinsa li ikamatil hujjati alaihim domin tsayar da hujja da tabbatar da ita a kansu wanda turo da manzanni da saukar da littattafai babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala da ya jaddada ma bayansa domin makasudin turo da manzanni da saukar da wannan littattafai shine fitar da bayi daga cikin duhu na kafirci zuwa hasken imani wanda kuma babbar hujja ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala a kan bayinsa wato turo da manzanni yadda ba yadda za a yi bawa ya samu wata dama da zai kafa hujja ga Ubangiji a ranar kiyama tunda Allah ya riga ya turo manzanni manzanni sun yi sar da sako kuma manzannin nan Allah ya saukar musu da littattafai sun gama aikinsu sun koma zuwa ga Ubangijinsu sun gadar ma da bayi waɗannan littattafai kenan an yanke ma bawa hujja shi yasa can Ubangiji ta'ala yake faɗa ne Allah ya kuna linnasi alallahi hujjatun ba'da rusul da yace rusulan mubashirina wa munzirina Ubangiji ta'ala shi ya turo manzanni suna masu ba da albishir da gidan aljanna ga duk wanda ya gaskata su ya karbi sakon da suka zo masa da shi wa munzirina suna masu galgadi game da gidan wuta ga duk wanda ya karyatar da su ya watsar da sakon da suka zo da shi sai ya ce li Allah ya kuna linnasi alallahi hujjatun ba'da rusul dan kada mutane su samu wata hujja da za su kafa ma ubangijinsu bayan turo da manzanni don haka Allah ya yanke ma bayansa hamzari a sababin turo da manzanni shi ne a nan malin ya ce alba'isun rusuli wato ubangiji ta'ala shi ne ya turo da manzanni ilaihim zuwa ga bayansa li ikamatil hujjati alaihim domin tabbatar da hujja a kansu kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratu ɓaha a ƙarshenta shine wangiji ta'ala yace walau anna ahlakanahum bi azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza ubangiji ta'ala yace walau anna ahlakanahum bi azabin da a ce mun hallakar da su da wata azaba kafin turo manzanni ubangiji ta'ala yace laqalu da sun faɗa domin kafa hujja a kanmu laula arsalta ilaina rasula su ce ya ubangijinmu me ya hana ka turo mana da manzo me ya hana ka turo mana da manzo ya galgade mu fa nattabi a ayatika mu ba ayoyinka min qabli an nazilla kafin mu kaskanta a cikin wuta wa na kaza mu kunyata inda a ce Allah ya hallakar da bayinsa da wata azaba kafin turo manzanni to da bayi sun samu hujjar da za su kafa ma Allah subhanahu wa ta'ala su ce masa me ya hana ka turo da manzo ya galgade mu mu ayoyinka to Allah ya yanke ma bayansa hamzari domin ya turo manzanni manzannin nan sun isar da sako kuma sun gadar mana da littattafai wanda wannan littattafai Allah ne ya saukar musu shi yasa alqur'ani ya zamanto hujja ce mai kai matuka wanda har kiyama qul falillahi alhujjatul baligha ce da su Allah shi yake da hujja mai kai matuka shi yasa alqur'ani ya zamanto galgadi ne ga wanda alqur'ani ya sauka a lokacin su kuma galgadi ne ga duk wanda zai zo har zuwa kiyama kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa uhiya ilayya hadhal qur'anu li unzirakum bihi wa man balag an yi min wahayin wannan alqur'ani dan na galgade ku ku wanda alqur'ani ya sauka a gaban ku wa man balaga da wanda wato labari ya cin masa wanda alqur'ani ya cin masa kenan har zuwa kiyama shine malam sai yake faɗa anan kenan imani da manzanni shi ma yana daga cikin imani na wannan rukunan imani guda shida sai ya ce fin makatamar risala sannan ubangiji ta'ala sai ya cika manzanci wannan zara wani zara wato da galgadi wani buwa da annabta bi muhammadin nabihi sallallahu alaihi wasallam da annabi muhammad annabinsa tsiran allah da aminci su tabbata a kansa shine cikamakin manzanni babu wani manzo bayansa kamar yadda Allah ya faɗa ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi shine cikamakin annabawa shine cikamakin manzanni duk wanda yayi da awar annabta ko manzanci bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babban kablasar ya hau kansa haka duk wanda ya yarda da annabtar wani wanda ya da'awar annabi bayan annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam shi ma ya kafirta saboda Allah ya tabbatar mana cewa da shi ne aka kulle turo annabawa da manzanni shi ne malam ya ce faja'alahu ubangiji ta'ala ya sanya shi akiral mursalina shi ne ƙarshen manzanni bashiran yana mai ba da albishir da gidan aljanna ga duk wanda ya masa da'a wa naziran yana mai galgadi game da gidan wuta ga duk wanda ya saba masa wa da'iyan ila Allah kuma yana mai kira zuwa kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta bi iznihi da nihin Allah wa sirajan kuma matsayinsa fitila ce muniran wadda take mai haske an gane ko maganin duhu kenan wa anzala alaihi kitabahul hakima ubangiji ta'ala ne ya saukar masa da littafinsa wanda yake alhakim mai matukar hikima aizul hikima ma'abucin hikima ko kuma ka ce alhakim wanda yake kyautatacce wanda babu turbuka da warwara a cikinsa wanda kuma littafi ne wanda yake cike da fasaha wa sharaha bihi dinahul qawima kuma ubangiji ta'ala ya bayyana wato addininsa wanda yake mai kyakke bihi a sababin turo da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya bayyana mana wannan mai kyakken addini a sababin turo da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ne wannan lamari ya tabbata sai ya ce wahada bihi siratul mustaqim kuma da shi ne Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da bayansa zuwa tafarki mai kyakke nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك